أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي من أقار قودياك الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka mana yaranmu ya raya mana su rayuwa ta addinin musulunci a yau muna safiyar lahadi takwas ga watan jimadal ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi ta hazibu tashilil aqidatul islamiyya yau zamu darasi na 40 kenan wancan 39 yau zamu tashi darasi na 40 idan ba manta ba muna cikin rukuni na biyu shine al-iman bil mala'ika imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala muka ce imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ya kumso abubuwa guda hudu na farko imani da samuwarsu cewa Allah subhanahu wata'ala ya samar da su ne da gangar jiki na haske sannan kuma na biyu imani da waɗanda Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da musu sunayensu irin su Jibril su Mika'il su Israfil Ridwan Malik Munkar wa Nakir da dai sauransu haka ma kuma da wanda bai sanar da mu ba da su wajibi ne mutum ya yi imani da su da zarar mutum ya butulce to saboda haka imanin ya rushe a yau za mu tashi a cikin al'amari wannan al'amari na uku kenan na biyu na uku yanzu za mu tashi shine shafi na 62 kuwa riba an samu shafi na 62 shekara ta biyar daga sama al'amur salis al'amari na uku wanda yake cikin cika kamala ta imani da mala'ikun Allah subhanahu ta'ala shi ne al'imani bi ma'allamna min sifatil mala'ika ma'ana imani da abin da aka sanar da muna daga siffofin mala'iku ka yarda da wannan siffa da Allah da kansa ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana cewa ga yanda gangar jikin mala'iku take ko ga yanda suke faqad akhbarna jalla wa ala annahu ja'ala lahum al-ajnaha Allah mai girma da daukaka ya sanar da mu cewa mala'iku ya sanya musu fukafukai suna da fukafiki yana da tun siffarsu suna da fukafukai qala ta'ala Allah madaukin sarki yana faɗa cikin alqur'ani الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع Allah subhanahu wataala ta godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kagi sama da ƙasa ba tare da samfuri ba ma'ana tare da kwaikwayo ba ko ya gani a wajen wani sai dai a kwaikwaya a kun Allah subhanahu wataala ja'ilil mala'ikati rusulan Allah subhanahu wataala kuma ya sanya mala'iku sun kasance manzanni ɗan aike wasiɗa ma'ana su ne tsani tsakanin ubangiji da bayinsa uli ajnihatin ma'abuta fikafikai masna wasu na da biyu wasu lata wasu na da uku warba wasu na da hudu wasu bata fil sunna ya tabbata kuma a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a jibril alaihi salam ala sifatihi allati khuliqa alaiha ra'ahu munhabidan min as-sama' saddan azama khalqihi ma baina azuma khalqihi ma baina as-sama'i ila al-ard muttafaqun alayhi annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa shi ya ga jibril mala'ika jibril da siffarsa ta mala'ika da Allah su wanta ya halicce shi don ba kowa ke gani wannan siffa ba Allah subhanahu ta'ala ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ga mala'ika jibril da siffarsa ta mala'ika ala siffatihi allati khuliqa alaiha akan siffar shi wadda Allah subhanahu wataala ya halicce shi akai ra'ahu munhabidan minas sama sadan ma'ana ya gan shi lokacin da yake saukowa daga sama yana mai jagoranci azuma khalqihi ma baina sama'i ila al-ard gangan jikin mala'ika jibril kawai tafi abin da yake tsakanin sama da ƙasa ma'ana ya cika duniyar gabaki daya ya fi ƙarfin duniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da wannan halitta tashi da fukafukansa da komi kada Allah ke bance shi ya ganshi ma'ana abin da yake tsakanin sama da ƙasa gabaki daya sai da ya cika ta yana saboda haka ga aike a gurinsa zuwa da duniya zuwa na minti nawa ne kifta da bismillah ne saboda haka ya ganshi ya sauko Allah subhanahu wataala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance shi da wannan ganin wannan muttafaqun alaihi wannan hadisi ne da kuma Imam Bukhari da Muslim sun ittifaki akai wa sabata an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش inna ma bayna shahamati uznihi ila atihi masiratu 700 am Allahu akbar Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda da dan da uban dukan sabai da Jabir inda Abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito wannan hadisi daga bakin manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala yace uzina li an atahaddasa an malikin min mala'ikatillah ce an mun izini in ba da labari in yi magana akan ɗaya daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala min hamalatul arsh kuma mala'ikun daga cikin waɗanda suke ɗokan al'arshin Ubangiji domin Allah yana faɗa mana wa hamilu arshi rabuka foƙahun yau ma'izin samaniya ma'ana mala'ikun da suke ɗokan al'arshin Ubangiji su ne guda nawa guda takwas to in faɗi guda daga cikinsu in siffanta guda in yi magana akan guda daga cikinsu shi ne ce inna ma bai na shahamata uzunihi ila atikihi masiratu sab'u mi'ati an mala'ika guda daga cikin takwas inna waɗanda suke ɗauke da al'arshin to bari ka ji mala'ika guda sauran kuma ka siffanta sauran bakwan sa'annan kuma yanzu kuma ka iya estimate in shi kuma al'arshin yanzu ya yake mala'ika ɗaya inna ma baina shahamatu uznihi ila atiqihi tsakanin fatar kunnensa mala'ikan zuwa kafaɗar mala'ika daga kunnen mala'ika zuwa kafaɗar mala'ikan wannan guda ɗaya masiratu saba'u mi'ati amin tafiyar shekara dubu saba'in saba'u mi'atin mana shekara ɗari bakwai ɗari bakwai daga kunnen mala'ikan zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara ɗari bakwai ɗari bakwai shi sanya idan musulunci ya ce mana kawo ka za mu yi imani mu yi imani wani abin ya fi karfinka to in an ce tsakanin kunne da kafaɗa to ya kuma sauran gaggan shikin yake yaya kan yake ya hannuwan suke diba naka kunnanka kawai da kafaɗarka tsakanin kwata kunnanka da kafaɗarka tsakanin kwata kunnan shi da kafaɗarsa tafiyar heka shekara 100,700 a ɗan tsakanin nan to su ne wa ya hamilu arshe rabbuka fawqahum yawma izin samaniya to su bakwai suke rike da al'arshin ubangiji eh su takwas kai to sa'annan kuma takwas din nan sai ka hada da shi kuma ya al'arshin yake wanda ke dauke da shi barantana kuma ubangijin al'arshin shi sanya wani abu an faɗa musulunci kawai ka yi imani kake na ka fice gurin abin da Allah yake so ya gani imani yarda ban gaskiya shi kenan ka ƙare shi ne ibada wa qad yatahawwalu al-maliku bi amri Allah ta'ala ila hayati rajul to kuma yana daga cikin siffofin mala'iku da Allah subhanahu ta'ala ya sanya musu kuma a haka sai su juye kuma sai su zama dan adam kamar kaga ga kana mala'ika ne amma da siffar ɗan adam zai zo maka mai wannan siffar amma inda zai shiga siffarsa da Allah ya masa kana kallonsa kai ka ƙare ai a sai dai wani amma kuma Allah su mata lasiya mai da muku shi zo maka da siffar ɗan aba'in domin isar da wani saƙo kuma duk waɗannan ya tabbata kenan yana daga cikin abin da ake so mu yi imanin mu yarda akai kama ƙala ta'ala an jibril alaihi salam لما أرسله لما أرسله الله أرسله تعالى إلى مريم رضي الله عنها ga dalili na farko cewa mala'iku kuma Allah yana iya juye su da wadda ga wannan siffa ta su ta asali sai Allah kuma ya mera siffa ta dan adam su zo ga dan adam domin isar da wani sako ko wani bayani domin ba su iya zo ma dan adam da wannan siffa ta su dalili Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari game da mala'ika Jibril da Allah ya turo shi zuwa ga Maryam uwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam mi Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya Allah subhanahu wataala ce mun aiko mata ruhinmu fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruhinmu to anan ne da yawa daga cikin kiristoci suka bata ai isa ruhullah a an ce ruhula wa ruhun minhu saboda tsabar suna da jahilci me ruhi a a sai suke nufin a isa ruhin allah allah ne shi ne kenan shi allah ne da sauransu amma sun manta da yake allah ce wa ruhun minhu amma sun manta da yawa guri da allah subhanahu ta'ala ta ba da manzon allah sallallahu alaihi ko da yake sun jahilta bai ke ba manzon allah labarin ko kuma muka mu karanta a cikin alwari nazala bihi ruhul amin Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa san koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zo mishi da wannan alqur'ani yace mi ruhul amin to shi me yasa ba ku ce manzon Allah ruhi ne ba ruhun Allah ne sai san zuciya ko ce annabi Isa ruhun Allah ne me ake nufi da ruhu in mala'ika jibril ina ba ta fahimta kaga annabi Allah fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aito mata ruhin ma'ana waye ruhun shine mala'ika jibril fata masala kuma don ka diba yadda kuma wannan considence ko tsakanin ayar da ayar ta gaba yake fata masala laha basharan sauya sai wannan ruhin da zai zo mata bai zo mata da siffar shifa ta asali da Allah halitta shi a'a fata masala laha basharan sauya sai zo mata a siffar mutum ɗan adam mai kyawun halitta daidai wa daida tsara yadda ba za ta ji tsoro ba da za ta firgita ba kagai abinda kuma zai ƙara tabbatar mana in ka koma cikin sura ita kanta kuma amsa mai ta bada qalat inni a'udhu bika bi rahmani in kunta taqiya kaga ta ganshi hakika gashi zahiri tace ina neman tsarin Allah a gare ka in dai har kai mai tsoron Allah ne to tafi gabanin guri me ya kaka gillin gurin da matar da ba taka ba to ta saboda ka jahiltar abin da ko kuma san zuciya ɗayan biyu ko jahilci ko san zuciya ai an ce isa ruhul ruhul lahi to a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya ce ma kuna nan gurare da yawa da Allah ya bayani shi ma ruhi nazala bihi ruhul amin to saboda haka ga Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana fa tamasala laha basharan sawiya to ashe kun ga kaga nan Allah ya tabbatar wa cewa mala'iku suna juyewa daga siffarsu ta asali in Allah zai aiko su zuwa ga mutane isar da sako ita ma Maryam sako ne Allah ya turo shi ya tabbatar to shi sun ya sai Allah ya turo shi da wannan siffa domin ka ta firgita wa kama ja'a al mala'ika ila Ibrahim wa Lut alaihi assalam ala suratul bashar kuma ba wa Maryam ita kadai ba haka kuma cikin alkur'ani alkur'ani ya ba mu labari annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi lot kaga duk zamani guda suka yi kuma suna da dangantaka da annabi ibrahim da annabi lot saboda haka mala'iku sun zo musu da siffar mi dan adam da suka zo gashi Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani ta wajen annabi ibrahim suka fara zuwa saboda haka suka zo mishi hayatar Yesu ba ja a bi ijilin samin ya zo musu da ɗan maraƙe wanda yake gasashe saboda haka an tari imana ke nuna mana taryar baƙi saboda haka da ya kawo musu kuma sai ga basa ci hannunsa bata isa a gare su saboda haka har ya samu damuwa kaka ma baƙo abinci baƙo ya bai ci ba kaka dole ka samu damuwa kai kuma saboda shi kai wannan abu saboda haka ya samu damuwa sai suka ce mishi a'a kada ka damu ba mun zo gurinka ne ba kawai wannan isowa ne da fasashi ne mun zo a gaisa ne amma mi an aiko mu zuwa ga mutanen annabi lut kenan mission ce special ta zo za ta je ta iza mission in nata ba nan ne ba za ta je wajen mutanen annabi lut ne lokaci yayi annabi ibrahim sai ya samu damuwa sai ya ce musu ai akwai luda a ciki sai suka ce mun fi ka sanin gowa a ciki ma'ana ni ya san me za a yi misal ce tara ba shi to saboda haka ke yana so a cire dan uwan shi sai aka ce mun fi ka sanin kowa yi a ciki saboda haka kenan ne an ba shi garantin cewa a'a za a tsiratar da annabi lodi da waɗannan su kuma su ne za a hallaka a lokacin matar annabi ibrahim tana kwance ta yi murmushi saboda haka sai suka mata bishara aka mata bishara ita kuma a lokacin tana yar shekara wajen 90 ta da aihuwa batun aihuwa ma ba ta magana shi shi an ce annabi ibrahim ya haura ɗari ka ji ba ayat allah don nuna mana tsakanin tsoho da tsohuwa sai aka mata bishara yanzu za ta samu jariri ta ce a alido ni tsoho ina zan aihu ce a lamarin ubangiji ya fi da ke tsammani ƙarshe kuma haida sun tsaye bai tsammahanin rayuwarsu tukun allah ya ba su da aka ba su ishaƙa wa min wara ishaƙa yaƙubu da sauransu bayan ma ishaƙa aka ce akwai yaƙubu har bisharar jika aka musu bayan annabi ishaƙa ma kuma akwai jika shi ma annabi bayan ma kuma jikan annabi kuma akwai tattaɓa kunne annabi duka ɗana cikin bishara wannan mi mahallin shahid yana nuna mana mala'iku suna su juyewa su zo da siffar ɗan adam wa kama ja'a jibril alayhi salatu wassalam ala suratul rajulin shadid sawad sha'ri ila nabi sallallahu alaihi wa sallama yas'aluhu yu'allimu hazil ummata amr diniha wani ƙarin hujja kuma da dalili cewa mala'iku suna juyewa su zo da siffar ɗan adam duka ka yarda ba tatsuniya bane ba ga kuma haka hadisin mala'ika shi hadisi na biyu da hadisin umar bin khattab da ya ba da labarin mala'ika ya zo da siffar ɗan adam shadidu sawa da sha'ar shadidu bayadi siyab shadidu sawa da sha'ar la yura alaihi asar safar wala ya arifuhu minna ahadun hatta jalasa inda nabi sallallahu alaihi wasallama fa asnada rukubataihi ila rukubataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi fa qala ya muhammad akhbirni anil islam gashi na hadisi ne na biyu da yara dan makaranta sun haddace shi mala'ika jibril ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffar dan adam balarabe kyakkyawa ga tsananin gashi farin gashi mai tsananin farin riga tufafi mai tsananin bakin gashi amma kuma la yura alaihi asaru sam kuma an tabbatar ba dan gari bane ba ko ne amma kuma bako ya zo babu alamar bakunta ba kura babu wani kaya babu wani abu amma kuma gashi ya zo kuma karin abin mamaki yana zuwa kuma ya zo tunkari wajen majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bako yace yana zuwa kuma ya zo ya zamna ya yi gurfano a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina goyonsa ga goyonsa wada kafai ala fakizai ya dora hannunsa a bisa ciyoyinsa ma'ana zama na mai neman ilimi zama na ɗalibin ilimi faƙala ya muhammad ya ce ya kai muhammad aka birni al'islam ba ni labari game da musulunci ya zo ne don ya karantar da al'ummar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama al'amarin addininsu shi ne sai ke ma manzon Allah tambaya manzon Allah yana ba shi amsa kuma in manzon Allah ya gama ba da amsa sai ce sadakata ka yi gaskiya to a shaida maka sani to mutum ka tambaya a ba ka amsa ka ce sadaka ka gaskiya kai kenan da maka sani sai sun ya umarci abin na ya ba abin mamaki a wannan bakuntar eh ka dinga tambaya kuma kana ce an yi daidai kenan daman ka sani akwai magana akwai biye karkashin kadago to shine sai bayan ya tafi falabisa maliyan mana wani zamani mai tsawo suka ce kwana uku wasu suka ce sati amma dai maliyan bai huce kwana uku tukun manzon Allah ya ce ya umar a tadiri mani sa'il umar wai ka san ka tuno da wancan wanda ya tambayan nan shekaran jiya waƙuntu allahu wa rasulahu ala umar ya ce a a allah da manzansu kaɗai suka sani ɗalafa inna hu jibrilu wannan da kuka gani jibril ne ko zabna da shi wa a cikin majalisun manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba ku sani ba a takum yu'allimukum dinikum ya zo yana sanar da ku al'amarin addini saboda haka kenan wannan yana daga cikin imani da zama hada daga cikin rukunan imani guda shidda to na biyu muka ce imani da mala'iku yana daga cikin imani da mala'iku sai mutum ya cika waɗannan al'amura guda hudu yanzu yau mun yi na uku sai Allah kai mu sati sai mu tashi al'amur rabi da ya kamata a ciki in ya so a hada insha Allah kenan yanzu cikin imani da mala'iku tukon ya cika in aka samu gurbata a haka to har yanzu da saura da fata abokanta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda muku kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gushe mata fasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh